أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan yini yin lahadi ciki wannan littafi mai albarka blogul maram a riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in har yanzu muna cikin babi na gabanin haka na yau muna hudu ga watan jima hudu ko biyar da watan jimad al'akhira hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da 444 wanda ya daidai da 30 ga watan 12 miladiya na da 2022 har yanzu muna cikin babu fadlul zuhdi fi duniya wal hatha ala taqallul minha wa fadlul faqr alqashin hadisi na 482 idan ban manta ba shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakhidhu dhai'a fatargabu fi dunya kada ku yi riko da gara kai da gonakai ya zamanto su ne shugulun ba ku da komai sai kawai al'amari na kulawa da noma ku bar kuma al'amari na addini idan kuka yi haka nan sai zamanto za ku yi mugun kwadai a cikin duniya tara abin duniya wani hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi kuma ya ce hadisi ne hasan قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلنا قد وهنا قد وها وهي فنحن نصلحه فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك قال المؤلف رواه أبو داود والترمذي بإسناد بإسناد البخاري ومسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح an samu wani hadisi daga abdullahi da amur na asu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama ya huce mu wa nahnu nu'aliju khussan lana mu kuma muna gyara wani tsohon gida na kara gidanmu na kara ko kuma ka ce darni ko zana faƙala ma haza mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce menene wannan faƙulna kad wahiya manzo sallallahu alaihi wasallama wannan zana ko kara ko dangali ya tsuha fa dahnu nuslihuhu muna gyara shi muna gyara shi ne fa qala ma ara al-amra illa a'jala min zalik banna ganin al'amari na gaugawar tahiyar duniya da rashin kula da ita sai abin da ya kamar wannan al'amari ne wanda kuke gyara abin da ya tsoho kuke gyara shi قال رواه أبو داود إمام أبو داود يفتد الشيك من ده بياني يقبات ده إمام الترمذي ده إسنادي نه إمام البخاري ده مسلم كما إمام الترمذي يتي حديثي نه حسن توتحنيا صحيح كما إن تتشي توتحنيا ده وعن كعب بن عياض رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Ka'ab bin Iyad wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata a gare shi na cewa inna li kulli ummatin fitna kowace al'umma tana da fitina akwai abin da Allah madaukaki yake jarraba ta da shi sai zamanto fitina ce wa fitnati ummati almal fitina al'ummata ita ce dukiya zamanto mutane ba da suka sa gaba sai dai su tara dukiya hammun su tara dukiya ba ce ba ka a tara dukiya amma kai zamanto tara dukiya zai shagaltar da mutum da bautawa Allah madaukaki iya da kyau mutum ya zamanto iya da sana'a iya da aikin da zai yi domin da wannan aiki ya taimakawa ɗaukar nauyin iyalan shi da uwayen shi da dangi inda in yaka da dama sannan kuma ya taimakawa addini kuma haka muka samu sabon manzala sallallahu alaihi wasallama kamar su Abdurrahman bin Auf kamar su Umar radiyallahu anhu kamar su Abubakar mutane ne masu dukiya amma kuma wannan dukiya ba ta shagaltar da su ba da al'amarin da ya shahi addini da taimakawa addini na'am قال فتنة أمتي المال فتنة الأمة تأتي دوكيا راه الترمذي إمام الترمذي يفتدون حديثي وقال حديث حسن صحيح حديثي ني حسن توتهنيا وكنا من كوني توتهنيا صحيح إن تتشي توتهنيا دبا وأنا أبي عمرو أنصمون حديثي لغا أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ana ce mishi baban Abdullah wa yuqalu Abu Layla ana ce mishi baban Layla Uthman bin Affan Uthman bin Affan radiyallahu anhu kenan alkunya kusan guda uku ke gare mu ta ko a ce Abu Amr ko a ce Abu Abdullah ko a ce mishi Abu Layla kuma Uthman shine Uthman bin Affan Uthman bin Affan thalith khulafa ar-rashidin radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace laysa libni adam haqqun fi siwa hadhihi alqisal dan adam baya da wani haƙƙi baya da wani yanci sabanin wannan cikin abubuwan wannan guda uku hadhihi alqisal wannan tabi'o'i ko kuwa abubuwa wannan abubuwan baitun yaskunuhu baya da wani haƙƙi a rayuwar shi ta duniya face sai gidan da zai zamna wa thawbun yuwari auratahu da tufar da zai suturce al'aurar shi wa khilful khubz wal ma da guntun burodi mai tauri busasshe da ruwa wannan abin da mutum zai tanadi a duniya wannan ya ishe shi rayuwa ce mutum iya da gida iya da sutura abinda zai rihe al'aurar shi iya da ɗan abincin da zai ci ko da baya da daɗi domin guntun burodi shi ma busasshe da ruwa قال رواه الترمذي امام الترمذي يفتر دون حديثي وقال حسن صحيح ce hadisi ne hadisin sahih hadisi ne ingantacce wannan na karantar da mu al'amarin karantar da rayuwar duniya kan mutum ya dauki duniya abin da zai dawwama a kan shi ko garara sai ya ci ya sha kuma sai ya ji daɗi tilas ya yi tagwagwarmaya ganin cewa sai ya ji daɗi a cikinta wa na bi amur nam qala qala tirmidhi sami'tu aba daud suleiman bin salim al-balkhi yaqulu imam tirmidhi yace naji baban aba daud baban daud wanda yake da suna Suleiman bin Salim al-Balkhi Suleiman dan Sa'd yarhamukallah al-Balkhi yaqul ya cewa sami'tu an-Nadr bin Shumail yaqul naji Nadr dan Shumail na cewa al-jilfu al-khubz laysa ma'ahu idam biredin da babu miya tare da shi gayan biredi wa qala ghayruhu huwa ghaliz al-khubz shine a bread wanda yake da kabri وقال الهروي إمام الهروي كتا المراد به هنا وعاء الخبز أنا نهي أنا مكاين دا أكي زبا بريدة أتكيش كالجوالك والخرج جوالك buhune ko makayi wanda ake kera shi ko ake ake saka shi da suf gashin dabobi ko kuma gashi haka kamar yanzu misali buhun garara shi ake cewa jawalik shi ma haka khurs ma'anarsu guda daya wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani wa ana abdullahi bin shikhir bi kasr shin wal kha'i al mushaddadati al mu'jamatayn an samu wannan hadisi daga abdullahi dan shikhir kawashin kasra da kha kamata kasra wadda take da ƙarhi al-mu'jamataini wanda da kha'un da shin kowanne suna da diya ba sihir ba mun gane ko shihir radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi annahu qala yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazuwa annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi wa huwa yaqra na iske shi iya karanta alhakumut takasur tattara dukiya da tara ta ta kowane irin fanni ya shagaltar da ku da ambatan Allah madaukaki ya shagaltar da ku da lahira qala yaqulu ibn adam zaka ji dan adam na cewa mali mali dukiyata dukiyata kaza dukiyata kaza dukiyata da lissafa abin da yake da na dukiya ko an taba da ce a a dukiyata dai a kiyaye wa hallaka yabna adam min malika illa ma akalta fa afunait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai dan adam min na malaka hallaka min malik kana da wani abu daga dukiyarka kai dan adam illa ma akalta fa afunait sai kawai abin da ka ci ka ƙaras babu shi da abin da ka ci ya ƙare ya tahi bayan gari zai zama idan ka ci kaza ba tsayawa za ta yi a matsayin kaza kana jin daɗin bakin da ta huce shi kenan daɗi ya ƙare kuma zubda ta za ka yi aula bista fa ablait ko kuma tufa mai tsada da kasa ka tsohar da ita shi kenan ba za ka sanya wani abu ba in ka sa da ya tsohar da shi za ka yi auta saddakta ko kuma kai sadaka da wata dukiyar ka fa'amdaita kuma ka zartar da wannan lada gobe kiyama shi ne za ka samu domin dukkan wannan da ci da sha ba in dai ba kyakkyawan niyya ka yi ba ba ka da lada abu ne mu ba halaka ne allahumma sai dai in ka ci da niyya ka ci ka samu ƙarfi saboda ka bautawa allah maɗaukaki wannan za ka samu ladan niyya ko kuma ka sa sutura saboda kare al'aurarka wannan za ka sa amma idan ka sa don al'ada mu ba ne babu lada a ciki abin da yake da lada shi ne abin da ka yi sadaka da shi in ka yi ta don Allah kuma gobe kiyama za ka samu sakamakonta rawahu muslim wannan hadisi imam muslim fitar da shi وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه an samu wani hadisi daga Abdullahi dan Mughaffal wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace qala rajulun linnabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce wa annabi wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin ka su ƙara tabbata a gare ka wallahi inni la uhibbuka yace ina rantsuwa da Allah ina son ka فقال انظر ماذا تقول sa ido kalluwa saurara da kyau abin da kake faɗi qala wallahi inni la uhibbuka ya ƙara maimaitawa yace na rantsa da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ka salasa marrat sai dai faɗi wannan su uku fa qala in kunta tuhibbuni in ka kasance kana suna fa'id lil faqr tijfafan to ka shiryawa talauci hushin huda irin shimfudar da ake ɗorawa raƙumi ko jakki ko doki wadda kahin a ɗora mai sarki shi ake cewa ta jifa saboda kan wani abu ya cutar da shi in haka nan ne wato ho shimfuda wannan shimfuda ka shimfudawa talauci wannan shimfuda wannan na karantar da mu cewa duk wanda ya rungumi al'amari na addini inda ya sa shi gaba to kai tamanin kawai arziki zai mai dukiya mai arziki zai zama mun gane ko domin ɗanharuwa da ibada da kulawa da al'amari na addini zai hana shi nemi dukiya mai yawa barantana ya zamanto mai arziki to amma kuma hallar wannan ba iya nuni ba akan cewa bai halitta ba ka nemi arziki ya halitta idan ya zamanto musamman ma arzikin da za ka nema na neman kare mutuncinka ne da nauyin da Allah maɗaukaki ya ɗora ma na iyalai kuma da nauyin da Allah maɗaukaki ya ɗora ma na haɓakar da addinin musulunci kai ya zamanto amma abinda ba a so ya zamanto wannan neman dukiya da arziki ya shagaltar da kai da da'a ga Allah madaukaki na'am qala qala al-mu'allif rawahu na'am fa inna al-faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayli ila muntaha domin talauci shine mafi gaugawar riskan wanda yake suna yahi ƙorama gudu ya zuwa inda take so ta ci gane ko qala rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wani hadisi wa qala hadisun hasan hadisi ne mai kyau at-tijfafu bi kasri ta'il musannat tijfaf da iwa ta kasara almusannat wadda take da iya biyu fawq a sama ba ya jifafu ba tijfaf wa iskanil jim da yiwa jim dauri wa bil fa'il mukarrara kuma da fa wadda aka biyanta ta tijfafu nam wa huwa shay'un yulbasu al farasu shine abinda ake sanyawa doki liyuttaqa bihi al saboda a kare a tutar zuwa da shi wa kad yulbisuhu al-insan kuma mai yiwa ma mutun ya sanya shi wa an ka'b bin malik radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga ka'b dan malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ce shi su kara tabbata a gare shi ke cewa ma zai ibani ja'iani ursila fi ghanamin بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه زال صلى الله عليه وسلم yace kuraye guda biyu mai wuta wanda aka kora su ya zuwa garken dabobi ba su hiba banna kamar kwaɗan mutum akan dukiya da wata ɗaukaka akan addinin shi gane ko a ce ga kuraye masu tsananin yunwa an kora su zuwa garke na dabbobi ƙananan dabbobi tumaki ko awaki ba su yi ɓanna ba a kan addinin mutum kamar yadda kwaɗayin shi yake kwaɗayi na san tara dukiya da wani samun matsayi a kan addinin shi wannan yanwa na karantar da mu shi ma haɗarin tsananin kulawa da neman tattara dukiya ba tare da ƙa'ida ta musulunci ba ba tare da kulawa da addini ba قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح امام الترمذي fitar da wannan hadisi kuma yace hadisi ne wanda ya zamanto hasan mai kyau ta wata hanya sahihun ingantacce ta wata hanya daban wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama وقد أثر في جنبيه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إمام الألباني أن كنت دون حديثي أتكن سيد الجامع تلقشن حديثي ندبو بير da dari shida da sittin da shida takwas abdullah da mas'ud wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi barci ya kwanta akan wata tabarma fa qama ya tashi wa qad athara fi jambai wannan tabarma ta yi tasiri a gehen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gehen shi guda biyu kinan da ya tashi sallallahu alaihi wasallama aka ga tasirin alama ta tabarma ga ta kunci a jikin shi sallallahu alaihi wasallam kulna sai muka ce Abdullahi dan Mas'ud da sauran sahabbai muka ce ya Rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law ittakhadna laka wita'an da dai a ce mun daukan ma mun saman ma wani wata shimfiɗa mai tabbaci wita faƙala mali walid duniya me ya gama na da duniya ina menene na duniya da zan tsaya haɗin ji daɗi a cikinta micece ita ma ana fi duniya illa karakibin ni bin kasance ba a cikin duniya matsayina kamar matsayin mahayi ne kenan ɗan bulaguro stazalla tahta shajaratin wanda ya inwantu ta kalkashin inuwa itaciya ya zamna ya huta da ya huta sun maraha wa taraka ya huta kuma ya tashi bar wannan duniya ina nan menene har zan mata nema in mata tanadin jin daɗi قال رواه الترمذي إمام الترمذي فتد دون حديث وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi ƙara tabbata gare shi ce ya dukhulu al-fuqara al-jannata qabla al-aghniya bi 50 am bi 500 am rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi ce talakawa za su shiga aljanna gabanin mawadata da shekara 500 kuma shekara ba irin shekarar mu ta duniya ba shekara irin shekara ta lahira yawmin kana miqdaruhu 50000 sanatin mimma ta'uddu kira da wannan kuma ba komai ba saboda talaka bai tara dukiyar da za a mai hisabi ba bai da komai abincin da zai ci ma da kyal zai nema to amma kai lissahin mai miliyarori Allah sai ya tambaye shi ina ya samu dala daga cikin wannan miliyarori ina ya ciyar da dala daga cikin dan sai zama to hisabin shi zai tsanani ga wanda baya da komai musamman ma in ya bautawa Allah madaukaki ya kiyaye قال رواه الترمذي امام الترمذي فتد عن حديث وقال حديث حسن صحيح ya ce hadisi ne mai kyau kuma sahihu ingantacce ne ina da sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka hori daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai saura kuma lokacin sallah na'am lokacin sallah Na'am. to ba su iskali ne sai mu nemi wata ko